بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي التشهد الأول وتعوذ والبسملة في الفريضة فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah bayan malam ya yi bayani akan farloli na sallah ya yi bayani akan sunnoni na sallah tiryan-tiryan ya yi bayani akan mustahabbai na sallah to a yau za mu tashi daga kan abubuwan da kuma addini na musulunci ya karhanta aikata su a cikin sallah wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani filla-filla akan rashin dacewarsu a cikin sallah ta farilla ko a sallah ta nafila malam ya ce yukurahu du'a'u an karhanta yin addu'a ba da takbiratul ihram bayan kabbar harama bayan limami ko mamu ko mai sallah shi kadai yayi kabbara ta harama to makaruhi ne a wannan lokacin ya yi addu'a kafin ya fara karatu wannan ita ce mashahuriyar magana a malikiya magana wanda ta fi shahara a malikiya ba a yin du'a'u da istifta addu'a wanda ake yin ta bayan an yi takbiratul ihram kafin a fara karatu to amma akwai waɗansu daga cikin du'a'ul istifta wanda aka halatta yin su a cikin malikiyar ma irin su subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk hadithin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sunan na abi dawud wannan ya halitta akwai malamai da dama cikin malaman malikiya wato suka halitta yin sa akwai hadithin abu huraira allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wanda shi ma wannan yana cikin bukhari da muslim haka akwai malaman da suka halatta yin sa an rawaito daga imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama dukkan du'a'u da sifta wanda ta tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam to mustahabi ne a yi ta nan kuma wannan magana ibn abdussalam izzuddin ibn abdussalam sulbanul ulama Allah ji gansa da rahama ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya ya inganta wannan maganar wanda aka jiyo daga limamin malik don haka dai ya halitta yin du'a ul sifta saboda ya tabbata a sunna ta tabbata a sunna wa fi ruku'i sannan kuma an karhanta yin addu'a a cikin ruku'u a cikin ruku'u abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ya ce amma ruku'u fa'azimu fihi rabba ruku'u a cikin ubangiji ake girmamawa ba a yin addu'a to don haka sai zamanto malamai sun zamanto bangare guda biyu akwai bangaren da suke ganin halaccin yin addu'a a cikin ruku'u akwai bangaren da suke ganin rashin halaccin yin addu'a a cikin ruku'u karhancin yin addu'a a cikin ruku'u waɗanda suka tafi a kan halaccin yin addu'a a cikin ruku akwai irin su al'imamun bukhari saboda ma'aike alaihi salatu wassalamu cikin ruku'u lokacin da idaja a nasarullahi wal fatu ta sauka zuwa ƙarshe ya kasance duk ruku'un da zai sai yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli wanda allahumma ghafirli wannan addu'a ce Allah ka gafarta min laifina kaga sai ya zamanto suna ganin wannan addu'a da ma'aiki yake a ƙarshen rayuwarsa a cikin ruku'u tana nuni akan halaccin yin addu'a a cikin ruku'u to amma su kuma waɗanda suka tafi akan karhancin yin addu'a a cikin ruku'u shine faɗar manzon Allah da yace amma du wato ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a'i فضمن أن يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث دينا تكن سيوه مسلم وفي التشهد الأول سننكم هكنا أنكر هنتين الدعاء أتكن تهيا تفرقو هذا من تهيا تفرقو iya abin da ake so bawa yayi shine ana buƙatar yayi tahiya idan zai kara to ya kara salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya miƙe zuwa ga raka ta gaba makaruhi ne ya tsaya ya kwashi lokaci yana ta addu'a a wannan guri saboda ba gurin yin addu'a bane wata awutu wal basmalatu fil fariida sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su yin atta'awud neman tsari bawa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim wal basmalatu da yin basmala fil fariida a cikin sallah ta farilla waɗannan dukkanin su makaruhi ne da yin a'udhu da yin basmala a cikin sallah ta farilla wannan makaruhi ne a malikiya to akwai maganganu kusan guda hudu a kansu to amma shi malam sai ya kawo maka magana daya duba da cewa wato littafin iziya ba littafi bane wanda yake wato mudawwal ba littafi bane wanda yake abin tsawaitawa littafi ne wanda yana cikin waɗanda suke su ba ƙanana can ba su kuma ba mudawwalat ba tana tsaka tsakiya sai zamanto ya kawo maka magana ɗaya don ka rike ta da kyau hancin yi isti'aza da basmala a cikin sallah ta farilla a madabar al'imamu malik amma idan ka tafi littafin muhtasar khalil wato sai yi maka bayani dalla dalla ɗaya bayan ɗaya idan ka koma cikin littafin muwahibul jalil shirin muhtasar khalil sai ya ƙara ganewa cewa lalle ga maganganu na malaman malikiya akan abin da ya shafi a isti'aza wal basmala fil fariḍah na'am
والسجود على البساط والمنديل ونحوه وعلى طرف الكم والسجود على البساط sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah yin sujada alal bisati akan shimfida makaruhi ne idan ka zo ka masallaci ka kowa yana sujada ba kowace shimfida a cikin masallaci ka zo ka da tafi ka shimfiɗa kai kaɗai ka dinga yin sujada a kai wannan shi ma makaruhi saboda a ciki akwai arrafahiyya kana nuna wa mutane cewa kai ba za ka iya yin sujada a kasu ba da haka iya shimfiɗar da ka tardo ta a masallaci ka yi amfani da ita wannan shi ne abin da ya dace to ƙari a kanta makaruhi ne idan mutum ba za a ce ba sallar shi ba ta yi ba sai dai in ya zamanto takamar ta yi yawa yanzu a wannan lokacin kuma sai ya zamanto girman kai ya shigo ciki dan girman kai ya shigo cikin al'amari kuma al'amari ya baci walmindil da kuma yin sujada akan tawul almindil shine munshuwar ko tawul wanda mutum zai zo da shi ya dan shimfiɗa ya yi sujada akan shi ko saboda zafin rana ko wani abu makamancinsa to wannan shi ma makaruhi wa nahwihi da makamancinsa matukar ba shimfiɗa ba yake a masallaci amma inda da ka zo masallaci kana hayawa masallaci sai ka ji tabshi shimfiɗar da baka taɓa wajen irinta wanda kuma kowa in ya shigo zai yi sallah a kanta zai wannan ba makaruhi ba ne ka yi sallah a kai saboda da limami da mamu duka sun yi tarayya a kan yin sujada a kan wannan shimfiɗa da mawadaci da talaka sun yi tarayya a kan shi amma in yi ɗan daga gida za ka ɗako wani tafinka wanda shi kaɗai ya kai kilo goma saboda nauyinsa saboda tafshin da yake da in ka zo ka shimfiɗa ɓangarenka na hagu da ɓangarenka na damu su sai dai idan sai dai kallon kai kadai za ka yi sujada a kan shi wannan shi ne bai dace ba amma in dai a shimhuda yake a masallaci wannan ba a karhanta ba mun gane da kyau wa alaƙarar wani hawihi da makamancinsa irin abin da ya shafi wato ko mutum ya zo shi da tafi ko ya zo shi mutum ya zamanto ya zo da wani bargo da sauransu da wannan makaruhi ne wa ala tarafil kunni hakanan kuma an yi hani makaruhi ne yin sujada akan tsinin hannun riga idan ya zamanto kana da hannun riga wanda yake babba amma ka hannun riga mai fadi in za ka yi sujada saboda kai kana ganin wannan kasar ba za ka iya dora goshinka a kanta ba sai ka ɗan jayo hannun rigarka sai ka dora goshinka a kai wannan makaruhi ne amma karhancin yana tabbata in ya zamanto kawai saboda wannan kasar ce ba ka so ta taba amma in ya zamanto saboda gurin mai tsananin zahi ne in ka ce ka ɗora goshinka a kan gurin zahi ba zai baka damar ka nutsu ba har ka yi su tasbihi a cikin sujadar wannan ta zahi kake ba zai yi a haɗa biyu ba ga gudu ga kuma susar duwawa dole in ma a ji da zafi in ma a yi tasbihi to inda saboda wannan ne mutum ya aje wani ɗan abu mai ɗan dai wanda zai kare shi daga zafin wannan rana ɗin kuna babu laifi saboda ya samu nutsuwa wajen sujada ya roki Allah subhanahu wata'ala wannan babu laifi amma yayi kawai saboda ya nuna wa mutane cewa shi ho mai babbar riga ne wannan makaruhi ne na'am والالتفات لغير ضرورة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بخاتمه أو بلحيته وتغميض بصره ورفعه إلى السماء
sannan kuma waliltifatu fi salati li ghairi darurati sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah mutum yayi waiwaye ya waiwaya bangaren shi na dama ko ya waiwaya bangaren shi na hagu li ghairi daruratin in dai ba larura bace ta bukatar da shi zuwa ga yi waiwaye din amma a haka sakit kamar yadda mun karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha cikin littafin Bulugul Maram ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam dangane da abin da ya shafi waiwaye da Allah ce huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd dan haka fa in kana la budda fa'ilan fa fil nafilati in har sai mutun yayi waiwaye to kada ya fita daga cikin sallah ta nafila a sallah ta farilla ba a yi waiwaye kada ya fita cikin sallah ta nafila in har dole ne larura ce ta bada sai kayan waiwaye din to a cikin sallar nafila kenan amma a sallah ta farilla ba a yin ta irin sallar yan kasuwa ka yi ta sallah sakit da ma'aike alayhi salatu wassalamu dama ce wa iyyakum wa haishatil aswaq ka shedun ku da kulawa da hayaniya ta kasuwanni a lokacin da kuke cikin masallaci ku kalkade zuciyarku da hannayenku da gangan jikinku daga abin da yake lamarin kasuwanci ne idan kuka shiga masallaci sai bayan kun gama ibada sai kuma ku doce su ku fita da su now wata shibikul asabi'i sannan kuma haka nan an karhanta sassalka hoya tsotsi a lokacin da mutum yake cikin sallah makaruhi ne ya dinga sassalka hoya tsotsin shi ya dinga cafka su shine at-tashbik ya dinga sarƙa su wannan shi ma makaruhi ne wa farqa'atuha hakanan kuma makaruhi ne mutun ya dinga wawware yatsun shi idan yana cikin sallah ya dinga tafriq nasa nasu wannan shi ma makaruhi mun gane da kyau wal abathu bi khatamihi aw bi lihiyatihi sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah wato mutun ya dinga yin wasa da zoben shi idan ya zamanto akwai zobe a hannunsa ko akwai mantar a hannunsa ko akwai lin a hannunsa ya zamanto yana dan wasa da shi yana dan tattaba shi wannan makaruhi ne idan yana cikin sallah aw bi lihiyatihi ko kuma idan ya zamanto yana da gemanya na damar shi da nagun insa duka ba su da gemanya saboda ya nuna musu shi ma faralar shi yau ya nuna musu faralar gemanya yau ya dinga wasa da ita ya dinga gijara cap cap cap cap ana cikin sallah a cikin sallah ba ce ka nuna musu farallage manya ba kabari sai bayan an gama in ma kana azkaru ka nuna musu farallage manya ka ga yasa ga yanda ake gyaggyara shi har su ma su dinga addu'ar Allah ta'ala ya ba su ge manya a cikin sallah ba a yin wannan na'am wa taghmidu basarihi wa raf'uhu ila as-sama'i wa taghmidu basarihi sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah mutum ya dinga rumtsewa idansa ya dinga rufewa idansa kawai saboda jin daɗi wannan makaruhi ne amma in ya zamanto irin masallaci ne dama na bakin titi a fili ana sallah wata mace ta zo za ta huce sai ga in ya ci gaba da kallon ta wato za ta tafi da hankalin shiga baki da idan ya rumtsa idansa wannan bai yi laifi ba a wannan wuri amma a cikin masallaci ac ta kai mishi gabanci ta sama tana bashi gashi ya ji a jihun shi da kaya ba shi da darurar komai kawai sai ya dutse idansa halin jajen jadi ya kama shi wannan bai dace ba makaruhi ne wa raf'uhu ila sama'i da kuma daga ganinsa zuwa sama ya dinga kallon sama wannan shi ma makaruhi ne mun karanta shi a baya cikin littafin bulugul maram haka ne ku na'am wadon qadamaini da kuma hadewa kafafu a guri daya wannan shi ma makaruhi ne idan mutum yana sallah kada ya manne kafafuwan shi a guri daya a lokacin da yake tsaye ana so ya dan wara su warawa wanda suke tsakatsakiya kada ya fadada da kyau sannan kuma kada ya hade su duka zaman to ya dan bude su daidai gurguru wannan shi ma makaruhi ne hade su na'am wa wada'u al-yadi 'ala al-khasirati وتحرير النفس بأمور الدنيا ووضع اليد على الخاسرة sannan kuma yana daga cikin makaruhai na sallah wato mutum ya dora hannunsa Allah khasirati akan kwibi dinsa kamar yadda mun karanta a cikin bulugul maram waɗannan abubuwan dukkanin su mun wuce su cikin littafin bulugul maram da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani a kansu hadisin abu huraira da nana na aisha wata hadithun nafsi da kuma zantar da rai zancen zuci da umurin duniya da al'amurra na duniya wannan shi ma makaruhi ne makaruhi ne mutumin da yake cikin sallah ya dinga yin zancen zuci amma da al'amurra na duniya yana cikin sallah a tsaye yana karanta fatiha ko ya yi ruku ya dinga ce yanzu wannan gyaɗar da na siyo inda aka yi lissafi da sai da ta da arba'in da biyar biyar ma in na tashi baku uku nan zan ci jika uku a ciki sannan kuma kaga ayan nan ita ma aka yi kaza aka yi kaza za a ci kaza a kanta ce kuma ga shi ita wannan yari na ita da ta ce a siya mata shadda ina ga a ribar kaza za a siya a ribar kaza za wannan makaruhi ne mun gane da kyau amma al'amurra na lahira mutum ya dinga zantar da zuciyar shi al'amurra na lahira wannan babu laifi babu laifi ya ce to yanzu karatun nan in na ce haka zan tafi da shi wa ba zai tafi bayan da ya kamata a ce muraja a kullum awa ɗaya lakan ka ta yi kada bari zai kara ɗaya ko awa biyu alkur'ani shi kada in ba shi awa guda sunna ɗin in ba ta awa guda mu gani daga nan zuwa shekara guda wannan tahdithu nafsi ne bi umuril akhirah irin ya ce kai dan dai aikin mai karfi ne yanzu wata ranwa a gaban Allah ne za mu tsaya fa ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan babu laifi umar dan khattab ya ce inni la ujhizu jaishi wa na fi salati so da dama ma yace nake kintsa sojoji wanda zan aika wajen wani yaki ina cikin sallah ina cikin sallah zan ce wani shi zai jagoranci tafiyar wannan da zan aika ta da wani da wani da wani su za su tsaya a bangaren yal ta dama da bangaren yal ta hagu su wani su za su zamanto muni su wani su za su zamanto su ne attack da sauransu ce ina cikin sallah nake tsara waɗannan abubuwa saboda al'amari ne na lahira duk abin da ya shafi al'amari na lahira to tunaninsa a cikin sallah wannan shi zai sa ka ƙara nutsuwa a cikin sallah taka amma al'amari na duniya shi kuma tunaninsa a cikin sallah shi zai janyo maka ka barar da nutsuwa a cikin sallah taka na mun gane da kyau wa hamlu shay'in bi kummin aw bi famin yawa wa hamlu shay'in bi kummin bi kummin aw famin ko wa hamlu shay'in da kuma dokan wani abu bi kummin a hannun rigarsa ya doki wani abu wanda zai iya shagaltar da shi a hannun rigarsa aw famin ko kuma a bakinsa wannan shi ma makaruhi ne idan ya zamanto mutum yana cikin sallah sai ya zamanto hannun rigarsa an mai wani kalan abu yaya haka kawai hannun rigar da yake gado ka ke da nan dan jaraba ne wallahi aiki nan yayi ya a madina ya shi kwana cikin sallah wannan sai zuciya shi yake gayawa ta wannan makaruhi ne ko kuma ya ɗauki wani abu wanda zai shagaltar da da shi da bakinsa irin wani shi ya za a shiga sallah ma kawai sai ya buɗe halawa ya saka a bakin shi an mishi magana don me yake shan halawa ya ce ai shi ba shi bane mai karatu shi ba shi bane mai karatu don me za a na je shan halawa na والصلاة بطريق من يمر بين يديه وقتل البرغوث والقمرة في المسجد والصلاة بطريق من يمر بين يديه sannan kuma yana daga cikin abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin sallah yin sallah bi tariqi man yamurru bayna yadayhi a hanya ta waɗanda za a samu mutane su zo su wuce ta gaban shi wannan shi ma makaruhi ne idan mutum zai yi sallah to kada yi sallah a gurin da yake tunanin cewa wani zai zo ya ce zai gita ta gaban shi ka zo ka tsakiyar hanya magamar hudu ka ce za ka yi sallah na aikai kanka ka san ba gidanka ba ne na za a samu wani ya fito daga damu wani daga hagu wani daga gaba wani daga baya kaga ba wanda zaka ce ba zai huce ta gaban ka ba hanya ce yanda kake da inci akan dan ƙasa ne kai dan gari ne dan unguwa ne su ma haka suke da wannan inci hanya ba ta kowa bace ta jama'a ce mun gane da kyau to makaruhi ne mutum ya tsaya a tsakiyar hanya ya ce da ya sallah wannan makaruhi ne bai dace ba wa qatlul barghut sannan kuma makaruhi ne mutum ya dinga kashewa kudin cizo a cikin masallaci mutum yana da kai alburghut alburghut shine kudin gado ko kudin cizo wal qamla da kuma kashewa kwalkwata a masallaci wannan ita ma makaruni shi mutum yana da kwai kwalkwata a jikin tufafin shi to wannan makaruhi ne ya zo masallaci ya dinga kashe ta ko kuma ya shigo da wani aikinsa cikin masallaci ya zo a yanke mai farce a cikin masallaci wannan shi ma makaruhi ne ko ya kira yawan zami ya mushi aski a cikin masallaci wannan shi ma makaruhi ne sai dai in ya gama kowanne cikinsu da kashewa algurbus din da katrul kamla din da kashewa kurkwata din da yankewa farce din da askewa gashin kai din duka wannan datti din to kada a bari a masallaci a yi kokari a fitar da shi a je a watsar a titi amma ya bar shi a masallaci wannan kuma zai janyo mai hallo wani hushin na ubangiji ya bar shi a nan din zai janyo mai ya kawo kazanta cikin masallaci shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni an tunazzafa masajidu a tsabtace masallatai ba wai a kawo musu da datti ba kamar yadda muka karanta a hadithin nuna na Aisha da waɗansu daga cikin hadithai wanda muka karanta cikin bulugul maram na'am burgu suka ci kudin cizo a wasu mana shi ne kyasu koko kyasu a ba kyasu ba kyasu ai shi bera ne kyasu ko
wannan mai cizo wannan bakin shi ake sama kyashi a nan kiyashi a ba kiyashi